بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu dama halarta wannan masallaci na Bangaz da yau muna yammacin Juma'a 16 ga watan Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara ta 1444 da muke ci gaba a cikin tafsirin Alkur'ani mai girma jiya mun tsaya kan aya ta biyar a cikin wannan sura suratul baqara yau za mu tashi aya ta shida bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم الله مدوكاكين سركي إن الذين كفروا للي وندسك كافر ما الله سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم دق داني أأنذرتهم دق داني أكنسوا ka gargade su ko baka gargade su ba la yu'minun ba za su yi imani da Allah madaukakin sarki ba Abdullahi dan Abbas yace abinda ake nufi da wannan aya shine ai waɗanda suka kafirce ma Allah madaukakin sarki suka kafirce ma abinda aka sabkar maka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga ubangijinka to wannan koda sun ce sun yi imani da abin da ya gabata na littattafan da aka sabko gabaninka wannan ba zai amfane su ba don haka gargadinka da rashin gargadinka ba zai sa su yi imani ba wata faɗa suka ce wannan ayoyin guda biyu innal ladina kafaru sawa'un alaihim har zuwa khatamallahu zuwa ƙarshen aya suka ce wannan aya tana magana ne dangane da waɗannan mutanen da Allah ya ce musu alam tara ilal ladina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar suka ce ai ana nufin da su mutanen da aka kashe ranar bada su ne Allah yake madaukakin sarki ke cewa waɗannan fa da suka kafirce mu Allah madaukakin sarki duk guda ne a gare su ka gargade su ko baka gargade su ba ba za su yi imani ba wasu malumai suka ce a'a wannan aya ko ayoyin nan guda biyu sun game dukkan wani kafiri shaƙiyi da Allah ya riga ya rubuta masa kasancewa shi shaƙiyi har zuwa gobe alkiyama ba zai taɓa yin imani ba kenan ta shafi duk wani kafiri da duk wani munafiki wanda yake shaƙiyi ne ya kafarce ma Allah maɗaukakin sarki yana musan abin da Allah ya sabkan ma manzan shi yana musan shari'a sannan yana musan ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya ni'imtar da shi da ita to irin waɗannan mutanen duk guda ne a kanka ya kai annabi Muhammad sawa'un ka kira su ka gargaɗe su ko baka gargaɗe su ba ba za su taɓa yin imani ba kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم كما الله مدوكين سركي كيتشوا ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك بزاس تبع إيماني با بزاس تبع سلم عمقا يعني إرم ودن دا الله يرغي يغباتد دا cewa waɗannan ba za su taɓa yin imani ba to irin waɗannan mutanen gargaɗin mai gargaɗi ba zai amfani su khatamallahu ala qulubihim saboda Allah ya sanya rihi na musamman ala qulubihim akan zikatansu ba za su taba karɓar gaskiya ba wa ala sam'ihim sannan Allah ya sanya rifi akan kunnuwansu ko da sun ji gaskiya ba za su mata ji na basira ba balle su bita wa ala abasarihim ghishawa sannan Allah ya sanya ghishawa wani rufi akan idanunsu ba yadda za a yi su ga gaskiya bale ta birge su yi aiki da ita walahum azabun alim kuma suna da azaba mai raɗaɗi gobe alƙiyama sai Allah ya ce ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين Allah ce wa minan nasi man yaqulu amanna billah daga cikin mutane akan samu wasu wanda suke cewa mun yi imani da Allah wa bil yawmil akhir haka mun yi imani da ranar ƙarshe ita ce ranar tashi alqiyama wa ma hum bimu'minin amma su kan ba masu yin imani bane malamai suka ce wannan aya ta sabka ne akan munafikai saboda munafikai su ne masu kaifi biyu ina fatan mun gane sukan bayyana abin da suka ɓoye a cikin zuciya a zahiri za su bayyana musulunci da imani amma a fakaice a cikin zukatansu sai su ɓoye batinin abin da suka bayyana ina fata mun gane sai su zauri manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su ce da shi mun yi imani idza ja'aka almunafiquna قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون idan suka zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za su yi shaida cewa lalle annabi Muhammad manzon Allah ne su yi imani su ba da gaskiya su yi shaida tare da haka suna masu ɓoye kafirci a cikin zukatansu munafici ya kasu kashi biyu akwai munafikci babba an gane ko wanda shine annifaqul i'tiqadi munafici na kudirin zuci wanda munafici na kudirin zuci shine babban munafici wanda ke shiga a cikin asalin addini ma'abucin shi kafiri ne idan ya mutu akan wannan yanayin zai dawwama a cikin wuta har abada ba zai fita daga cikin ta ina fatan mun gane duk wanda ke munafici babba bi ma'ana yana bayyana abin da ke sabanin zuciyarsa to wannan munafiki ne babba da zai mutu akan wannan halin zai kasance dan wuta har abada ina fata mun gane sai dai kawai a nan gidan duniya za a mu'amalance shi mu'amala ba ta kafirai ba ina fata mun gane saboda bai riga ya bayyana kafirci a fili ba an gane ko hadisi ya zo a cikin bukhari da muslim min hadisi bin umar daga hadisin abdullahi dan umar anna abdullahi ibn anna abdullahi ibn ubayy lamma tuwfiya jaa jaa ibnuhu ila an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam abdullahi bin ubay lokacin da ya mutu sai ɗansa ya zo wurin manzan Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi faƙala ya rasulallah sai ya ce ya ma'aikin Allah a tsini kamisaka ukaffin hufihi annabi ka bani kamisak rigarka da kake azawa a jikinka ukaffin hufihi don in masa likafani a cikin wannan riga ina fatan mun gani me yasa ya nemi rigan manzan Allah don ya kaffani mahaifinsa da ita eh don neman albarka an gane ko ashe ana tabarruki da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda kuma shine aqida ahlus sunna suna san manzan Allah suna girmama sa suna masa salati sannan sun yarda ana tabarruki da abin da ke da alaƙa da manzan Allah ina fatan mun gani rigan manzan Allah ana tabarruki da ita za ka yi amfani da ita za ka iya lullaba mu jikinka don neman albarka ta manzan Allah sallasan da Allah ya sanya a cikin manzan Allah ina fatan mun gani haka yawun manzan Allah an gane zufan manzan Allah sau da sahabban annabi sun kasance suna rikici da gardama akan sauran ruwan manzan Allah da ya bari na alwala suna da ganganto kowa na so yi tabarruki da wannan ruwa gashin kan manzan Allah da duk wani abin da ke da alaka da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a manhajin ahlus sunna ana tabarruki da shi mu abin da bamu yarda ba wani wanda ba manzan Allah ba ba za a kishiyantar da shi da manzan Allah ba a cikin wannan matsayi ba wani shehu ko wani waliyi da ke da karama da za a yi tabarruki da ruwan alwalarsa irin yadda aka yi tabarruki da ruwan alwalar manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam muna da garantin tabbacewa shi dan albarka ne haka ne ko mutum ne wanda Allah ya sanya mi albarka da haske tattare da shi shehunka ko waliyinka wake da garantin cewa yana da albarka babu shi babu shi shugaban waliyai bayan annabawa da manzanni a cikin al'umma annabi wane ne abubakar siddiq shi ne khalifa na farko bayan mutuwar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma annabi ya nuna karamomin shi da darajojin shi amma da ɗai sahabbai ba su taɓa kaukowa ba akan ruwan alwalashi ba su taɓa tabarruki da wani abin jikinsa ba wanda ke nuna wa ake tabarruki da shi kawai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk wani shehi wanda ba shi ba ba za a yi tabarruki da shi kuma wannan baya nuna an tawaye karama waliyi in dai da gaske shi waliyi ina fatan mun gane ba a tabarruki da miyansa ba za a sha miyansa wannan datti ne kazamta ne babu wani albarka saboda ba wanda ya sanar da kai cewa yana da albarka bali yanka nemi albarka a cikin miyan shi kasha ba a tabarruki da hannun jikinsa ko jikinsa ka kama hannunsa kana shafa a jikinka ko a huskarka kamar da wasu da dama suke aikatawa idan suka yi musafaha da wani babba sa'un wani malami ne ko shehu ko wani abu da ake kudurta cewa yana da girma in suka kama hannun suka gaisa shi sai su yi haka su shafa a jikinsu suna neman mi tabarruki wannan bai halatta ba a neman tabarruki da kowa sai da sai da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam daga cikin mutanen da ya halatta a nemi tabarruki da su amma banda shi wani shehu kon wali dan matsayinsa duk girman wali bai kai Abubakar ba bai kai Umar ba bai kai Usman da Ali dan Abi Talib ba su kuma ba su zamanto ana ana yin tabarruki da su Abdullahi sai ya je wai ibn Ubay ibn Salul da ya mutu sai ɗansa ya je wurin manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ya annabi ka bani rigarka in masa likafani da wannan riga an gane ko sannan ya ce ma annabi wa salli alaihi wa staghfirlah sannan ka masa salla sannan ka nema masa gafara abdullahi bin ubay wane ne ra'sul munafiqin shugaban munafikai ne a wancan lokacin kaga annabi sai masa mu'amala irin mu'amalar wa musulmi duba ga cewa ya bayyana musulunci ya ɓoye mai kafirci a cikin zuciyarsa annabi salasan sai ya ba sa rigar faƙada ya ce da shi azinni usalli alaihi idan aka kimtsa shi ba ni izini zan je in masa sallah fa'adhanahu sai ɗansa ya ba manzo Allah sallasan izinin ya masa sallah falamma arada an yusalli alaihi jazabahu umaru radiyallahu anhu lokacin da annabi ya nufaci mishi sallah sai umar ya damƙo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jawo shi fa qala sai umar yace alaysa qad haka shin wai ba a riga aka hana ka ba Allah bai hane ka ba an tusalli ala almunafiqin kayma munafikai sallah bi ma'ana umar yayi istishhadi ne da wata aya a cikin alqur'ani an gane ko shi a fahimtar shi wannan ayat tana nuna an hana annabi ya munafikai sallah saboda Allah ya ce falan yaghfirallahu lahum in tastaghfir lahum istaghfir lahum aw la tastaghfir lahu ko in tastaghfir lahum 70 maratan falan yaghfirallahu lahum sai Umar ya ce da wannan aya Allah ya hane ka kama munafikai sallah mana fa qala sai annabi ya ce ma Umar dan Khattab ana baina ana baina khiratain ni fa nan tsakankanin zabi biyu ne Allah ya bani zabi Allah cewa yi astaghfir lahum istaghfir lahum ka musu neman gafara ka nema musu gafara aw la tastaghfir lahum ko ko karka nema musu gafara in tastaghfir lahum 70 marra ko da ka nema musu gafara su 70 ko fiye da hakan falan yaghfir Allahu lahum Allah bai gafarta ba zai gafarta musu sai annabi ya ce ni abin da na fahimta Allah zabi ya bani ko kai ko karkai dan haka karkashin haka yace shi zai to to a wannan lokacin ne fa nazalat wala tusalli ala ahadin minhum mata abada kada ka yi sallah akan kowane ɗaya daga cikin su wanda ya mutu har abada kenan da wagga aka yanke duk wani tunani na cewa za a yi makafiri ko wanda munaficin shi ya bayyana ƙarara sallah ina fatan mun gane kenan wannan shine babban munaficin da ma'abucinsa idan ya mutu a kansa ya mutu akan me kafirci kuma zai shiga wuta zai dawwama a cikin da ba zai fita ba har abada sai dai a nan duniya za a mu'amalance sa ba mu'amala ta kafirai ba ina fata mun gani sannan kaso na biyu karamin munafici shine annifaqul amali ina fata mun gani shi karamin munafici yana daga cikin manyan manyan zunubai saboda ya kunshi yin azaba ga ma'abucan yin shi hadisi ya zo a cikin bukhari hadisin abu huraira allah ya rada shi anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qal daga manzon allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi qala yace ayatul munafiqi thalathu alamomin munafiki guda uku ne idza haddatha kadhaba idan yayi zance sai yayi ƙarya wa idza wa'ada akhlafa idan ya yi alkawali sai ya saba wa idha tumina khan idan aka amunta da shi sai ya yaudara sai ya ha'inci wannan alamomin alamomin munafiki ne duk wanda ke da ɗaya daga cikin su to munafiki ne sai dai munafici shi ba babban munafici bane da zai fitar da shi daga bar musulunci a shi musulmi ne to amma kam yana da alamomin munafikai ba kafiri bane kuma idan ya mutu akan haka bai tuba ba ana sa ran Allah ya gafarta masa karon farko in kuma Allah ya ga dama ya azabtar da shi gwalgwadon laifukan nan da yake aikata haka hadisi ya zo a cikin bukhari da muslim hadisin abdullahi bin amur radiyallahu anhuma annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala lalle manzo Allah tsira da mutunci Allah su tabbata a gare shi yace arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan halaye guda hudu da wanda ya samu kanshi a cikinsu ya kasance munafiki tsantsa tafataccen munafiki wa man kana fihi khaslatun minhunna kana fihi khaslatun minan nifaq da wanda ya kasance yana da ɗabi'a ɗaya daga cikin ɗabi'un nan guda hudu to ya kasance yana da ɗabi'a ɗaya ta munafici hatta ya da'aha ba zai kasance ba ya fita daga cikin ɗabi'an munafikai har sai ya bar wannan ɗabi'a idza tumina khan idan aka amuntu da shi sun yi ha'inci mutane sun yarda da shi sun amuntu da shi sun ba shi ajiya an ba shi amana an yarda da shi sai ya yaudara ya ha'inci wa idza haddatha kadhaba idan ya zance sai dinga sharara ƙarya cikin hirar shi shi dai in ba ƙarya bai ba zai iya birge mutane ba ina fatan mun gane wa idza ahada ghadara idan yayi alkawali sai ya yaudara ba zai cika alkawali ba wa idha khasama fajar idan kuma yana fada ko rikici sai fajirci ya wuce iyaka ya wuce haddi in yana rikici baya rabuwa ya ta hayaniya da makamantansu ya wuce iyaka ya wuce haddin da ake yi ina fata mun gane kenan waɗanda kaga duka alamomi ne na munafikci amma munafikci karami da ba zai fitar da ma'abucin shi ba daga barin musulunci ina fatan mun gane to shine Allah ya ce wa minan nas na daga mutane man ya ƙulu amanna billah wanda suke cewa mun yi imani da Allah wa bil yawmil akhir sannan mun yi imani da ranar ƙarshe wa ma hum bi mu'minin su kan ba masu imani bane sai Allah ya ce يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون Allah ce yukhadi'un Allah walladina amanu suna yaudara Allah madaukakin sarki walladina amanu kuma suna yaudara wanda suka yi imani da Allah wama yakhda'una illa anfusahum ba kowa suke yaudara ba illa anfusahum sai dai kawunan su wama yash'urun alhalin kun basu sani fi qulubihim maradun a cikin zakatansu akwai rashin lafiya na munafici fazadahumullahu marada sai Allah ya daɗaya musu rashin lafiya akan rashin lafiyarsu walahum azabun alimun bima kanu yakdhibun kuma suna da azaba mai raɗaɗe bima kanu yakdhibun game da abin da suka kasance suna ƙaryatawa wa idza qila lahum وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون Mm.
ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض إذن أكتشي دسو كدين يمبنا أتشكن دوران كسا كدين أيكة ليفي كدين كافرشي كدين كأنجري ممنزن دا أكتورو كدين يليف فكار سابان الله قالوا سيسيشي إنما نحن مصلحون أي كساني مو باقوة بني إلا ما سيجارة باويب أنا بچي مكي جارة لمكي ala Allah ce ku shura innahum humul mufsidun tabbat su ne mabannata walakin la yash'urun sai dai basu san cewa hakan kin bane ba wa idza qila lahum وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون wa idza qila lahum aminu kama amana nas idan aka ce da su aminu ku yi imani ku ba da gaskiya kama amana nas kama yadda sauran mutane suka yi imani suka ba da gaskiya da Allah sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qalu sai munafikai su ce anu'minu kama amana sufaha yanzu zamu yi imani kamar yadda wawaye suka yi imani yamana suna sifanta wanda suka yi imani a matsayin wawaye ala sai Allah ce ku shurara innahum humus sufaha lalle su kam su ne wawaye bi ma'ana munafikan da suke sifanta masu imani da wawaici su ne wawayen walakin la ya'lamun sai dai ba su san hakan ba wa idza laqul ladina amanu idan suka hadu da wanda suka yi imani qalu amanna sai su ce ai mun yi imani mu ma mun yarda da Allah mun yarda da manzon Allah mun yi imani da abin da Allah ya saukar mu manzon Allah wa idza khalu ila shayatinihim idan suka kebance zuwa ga shedannin nasu shedannin nasu bi ma'ana jagororin su ko kuma yahudawa idan suka kebance da yahudawa ko manya-manyan su qalu sai su ce inna ma'akum mu kan muna tare da ku inna ma nahnu mustahzi'un bari kawai dai mu ne muna musu izgili ne kawai wannan ita ce sifa ta munafikai kai hibi gare su ina fatan mun gane idan suka zo wurin masu imani annabi da sahabban sai su ce ai mun yi imani muna tare da ku tare da ku muke mun yi imani da Allah ina fatan mun gane da sun koma wurin ƴan uwansu kafirai jagororinsu da shugabanninsu sai su ce a'a muna tare da ku izgili kawai muke musu ina fatan mun gane sau da shi munafiki kullum so yake ya ci riba biyu in yana tare da musulmi sai nuna ya yi imani da Allah ya yi imani da manzan Allah nuna cewa ya yi imani da Allah da annabi da duk shika-shikan musulunci da na imani hakan zai sa a musulunce jinin shi da dukiyarsa a kare su ina fatan mun gane ba za a taba jinin shi ba haka ba za a- ba za a taba dukiyarsa ba sannan idan aka fata jihadi aka samo ganima tare da su idan aka zo za a raba a ba kowa kamar yadda aka ba sauran kowa mus- musulmi tare da su za a raba ina fatan mun gani sannan kuma suna tare da ƴan uwansu kafirai kasancewar su suna tare da su ba su yi imani da annabi ba sai a ɓoye suna tare da kafirai a bayyane hakan zai hana ‘yan uwansu kafirai su yaƙe su duba cewa suna tare da manzon Allah ina fatan mun gane kenan kaga za a jefa tsuntsu me yake cewa za a jifa tsuntsu biyu da dutse guda haka munafikai suke sai su ce ka haiha ba ba tare da su muke wallahi izgini ne kawai muke musu tare da ko muke ina fata mun gane Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihim Allah yana maida musu izgilin da suka yi yana Allah zai maida musu martani akan izgilin da suke aikatawa ina fata mun gane wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun wa yamudduhum ya ba su dama da lokaci fi tughyanihim a cikin batansu ya'mahuna suna ta kama kame ba san abin da suke ba sai Allah ya kyale su sai lokacin da ya damke su a lokacin za su gane ba su da hankali ulaika alladhina ishtaraw ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون Allah ce ula'ika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda waɗannan sune wanda suka sayi bata da shari'a sun masanya shari'a sun karɓi bata a madadin shari'a fama rabihat tijaratuhum haƙiƙan kasuwancin su bai samu riba ba bi ma'ana ba su samu riba ba a cikin tijararsu da kasuwancin su wa ma kanu muhtadin da ɗaya bus kasance ba daga cikin wanda yake shiryayyu ne mathaluhum kamathalil ladhi istawqada nara misalin su da kwatankwacinsu su munafikai kamar wanda ya hura wuta ne falamma adaat ma haulahu lokacin da wannan wutar ta haska masa abin da ke gefansa gaba daya sannan zahaba Allahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun sai Allah ya tafiyar da hasken su ya bar su a cikin duhun da ba sa gani a cikin wannan duhu wannan ita ce sifa ta munafikai Allah ya ba mu misalin su kamar wanda ya hura wuta ne hura wutan nan za ta sa duk abin da ke gefensa ya haskaka ya zamanto yana ganin komi da komi wannan shine imanin su kenan da suka suka ce mun yi imani kamar sun haska fitila ne a cikin duhun da za ta sa su ga damarsu da hagunkinsu su nura da duk wani abin da idan suka aikata shi zai zamantowa sakamako na halakarsu ina fatan mun gane ko kuma sun yi haka ne da suka shiga musulunci kama fitila ce suka haska a cikin duhun da za ta sa su gano barin wani abin da zai sa a gano su su cewa munafikai ne a yake su a kashe su to alhalan sun zaɓi musu kafirci sun ɓoye sun ɓoye kafirci a cikin zukatansu to sai Allah ya tafiyar da hasken nan nasu sai ya bar su a cikin duhun da ba sa gani a cikin shine kafirci da munafici summun bukumun umyun fahum la yarji'un su munafikai summun mutane ne wanda ba sa ji kurame ne game da jin gaskiya ba sa jin bokumun sannan bebaye ne ba sa iya su yi firici da gaskiya umyun munafikai wai makahi ne da suka makafce ma gaskiya ba sa su iya ganinta fahum la yarji'un su kan ba za su taba dawowa ba kan hanya ta daidai au ka sayyibin min au ka sayyibin min as-sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير har yau dai Allah madaukakin sarki yana ba mu sifa yana misalta mana sifofin munafikai yace auka sayyibin minas sama ko ko suka ce kamar girgije ne da ke dauke da ruwa minas sama'i daga sama fihi zulumat a cikin sa akwai duhu wa ra'dun sannan akwai tsawa da cida wa barqun sannan akwai walqiya yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim zaka ga suna sa ƴan yatsunsu a cikin kunnuwansu min as-sawa'iq saboda jin tsoron tsawa hadar al-maut dan jin tsoron mutuwa wallahu muhitun bil kafirin to lalle Allah madaukakin sarki yana kewaye da kafirai azabar shi zata kama su yakadu al-barqu yakhtafu absarahum sura qiris al-barqu wannan walqiyar da take walkawa yakhtafu absarahum ya ɗauke ganin da suke gani ya ɗauke musu idanu saboda tsananin haske kullama adaa lahum mashawfihi ko da yaushe suka hangi hasken walƙiya mashawfihi sai su yi tafiya a cikin wannan hasken wa idza azlama alaihim qamu idan kuma ya kasance duhu ne akan su qamu sai su yi tsaye walau sha Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim da Allah ya ga dama sai ya tafiyar da kunnuwansu su kasance ba sa ji wa absarihim ya tafiyar da ganin su kasance makahi ne inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah madaukakin sarki mai cikakken iko ne akan dukkan komai da komai sai Allah ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الله مدوكاكين سركيتي يا أيها الناس ya ku mutane gaba ɗayanku ubudu rabbakum ku bauta ma ubangijinku shine Allah madaukakin sarki allazi khalaqakum wanda shine ya samar da ku daga babu ya halicce ku wallazina min qablikum wanda kuma shine ya halicci wanda suka gabace ku daga cikin al'ummomi la'allakum tattaqun hakan zai sa ku samu tsoron Allah madaukakin sarki ko kuma yin haka ana sa ran in kun ji tsoron Allah ku samu tsoron Allah madaukakin sarki alladhi ja'ala lakum al-ardha firasha allan da ya mayar muku da ƙasa firashan shinhuda a gare ku ku tattaka ta ku yi taki akan ta ku yi gine-gine akan ta ku kai ku kawo na fatauci akan ta ba yadda za a yi tarauro da ku ko ta girgiza da ku was-sama'a bina'a allan da ya maida muku sama a matsayin gini a saman wa anzala minas sama'i ma'a sannan ya sabkar da ruwa daga sama fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum da wannan ruwan ya fitar muku ath-thamarat dangin kayan marmari da abincin da za ku ci rizqan lakum dan arziki a gare ku fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun dan haka kada ku sanya ma Allah kishiyoyi wa antum ta'lamun alhalin ku kun san Allah baya da kishi ko kun san Allah shi kadai ke muku wannan baiwar da wannan ni'ima ina fata mun gani kaga wannan aya kira ce ga mutane gaba daya akan su bauta ma Allah madaukakin sarki a cikin aya sai Allah ya bayyana musu kasancewa sharabbu sannan ya bayyana musu ayyukan da yake yi shi kadai wanda bai da abokin tarayya cikin zartar da wannan ayyuka ku bauta ma ubangijin ku shine Allah kamar mutane sun ce me yasa menene dalilin da zai samu bota maka kai kada ya Allah sai ce allazi khalaqakum wanda wanda shine ya halicce ku wa ya halicci kowa da kowa Allah Allah shi ya samar da halittu daga babu da bai halicce su ba da ba su samu kansu ba suna gani yadda suke yin su kenan kasancewa shi ya samar da ku daga babu yana da haƙƙin ku bauta mishi bayan haka sai ce wallazina min qablikum waɗanda suka gabace kuma al'ummomi a tarihi Allah shi ya halicce su, don dukanku asalinku annabi Adam, shi kuma annabi Adam an halicce shi ne da ƙasa, kullukum li Adam wa Adama min turab, dukanku iyali ne da ‘ya'ya na annabi Adam, shi kuma annabi Adam Allah ya halicce shi ne daga ƙasa. Allazi ja'ala lakumul arda firasha, Allahn da ya maida muku ƙasa firashin shinhuda, wa ya halicci ƙasa? waye shimfiɗa ta akwai wani wanda ke tarayya da Allah wurin halittar ƙasa da shimfiɗa ta babu ku iya gane samar da abu daga babu da sarrafa shi akwai bambanci ina fata mun gane yanzu da za a rufe masallacin nan gaba ɗaya da mu a ciki a ce ana son mu halicci ƙwaya wake guda ɗaya in ba haka ba duka za a yanka mu ɗaya bayan ɗaya wallahi da sai an yanke mu ko kuna haka kone zai iya yin waki babu shi saboda Allah shi ne ke samar da abu daga babu amma da za a shigar da munan a ba mu wake da kayan sarrafawa a ce ko mu yi awara ko mu yi wake da shinkafa ko mu yi wacha ko a ba mu kashi tabbat kowa zai tsira daga cikin dan za a samu gwanin wake wanda zai iya yin wacha za a iya samu wanda zai awara a cikin saboda sarrafa ce daga wani yanayi zuwa wani yanayi ina fata mun gane amma samar da abu daga babu babu wanda ya isa yi hakan sai Allah ina fatan mun gane shi yasa Allah ya ce wanda kuke kira kuma bayan Allah ba su isa su halarci daidai da kuda ba duk duniyan nan su haɗu masu fasaha su ƙwararrun su da wanda ake ganin sun kai ci gaba ta fuska ƙere-ƙeren zamani da ƙwarewa ta fuskar sanin ababe na ilimi Allah ya ce gaba ɗayan su ba za su iya halittar daidai da kuda ba kuma ba zai taɓa yiwa ba Allah shi kaɗai ke samar abu daga mi daga babu mutane sai dai su yi mi su sarrafa daga wanga yanayi zuwa wanga yanayi Allah shi ya samar da ƙasa shi ya shimfiɗa ta a gare ku ni'ima a kanku ku mutane don haka ya cancanci abota masa shi kaɗai wasama a bina'a Allah shi ya maida muku sama a matsayin gini a sama ya yi ta gatanan kamar da kuke ganin ta tun da Allah ya halicce ta ya zuwa yau in ba alkiyama ba za ta tashi haka za ka ganta in ka sake dibinta haka za ka ganta ba za ka taɓa samun tangarɗa ko kuskure ba a cikin gininta shi yasa Allah ce farji albasar hal tara min fito ƙara hangen sama ƙara dubawa shin za ka ga wata ɓaraka ko ko rashin ƙwarewa wurin gininta ba za ka taɓa ganin haka saboda wanda ya yi ta ƙwararre ne masani ne ya san abin da yake shine Allah madaukakin sarki sannan wa anzala minas sama'i ma'a sannan ya sabkar muku da ruwa daga sama wake sabkar da ruwa daga sama Allah shi kare shi ke sabkar da ruwa daga sama kaga wannan ayyuka ne da Allah ya ambato wanda baya da kishiya a cikin yinsu dan haka shi kadai ya cancanci ba fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum sannan da wannan ruwan da ya sabkar suka daki ƙasa ƙasa ta jika ta tsage sai fitan muku da amfanin da za ku ci na yau da gobe har da amfanin dabbobinku ya fitar muku da hatsi masara wake dawa da makamantansu da duka wasu 'ya'yan ababai na abinci da za ku yi amfani da shi ya fitar muku da kayan marmari sanadiyar jika ƙasa yake fitar muku da wannan wake wannan aikin duka eh to wanda ke yin haka shi kadai ya cancanci abota sai Allah ya ce to fala taj'alu lillahi andadan kada ku sanya ma Allah kishiyoyi kada ku mushi abokan tarayya a cikin ayyukansa kada ku mushi abokin tarayya wurin bauta shi kadai ya cancanci bauta dan shi kadai ya samar da ku ba tare da wani ba dan shi kadai ya halicci sama da ƙasa shi kadai ke sabkar da ruwan sama shi kadai ke fitar da tsirrai da arzikin da za ku rayu da shi dan haka shi kadai za ku bauta baya da abokin tarayya baya da ɗa bai da mata bai da kishiya bai da tsara walam yakul lahu kufuwan ahad ina fata mun gane duk wanda kuka sani da wanda kuka sani daga cikin halittinsa halittinsa ne bayinsa ne ina fata mun gane ba kishiyoyin shi bane ba kenan wa antum ta'lamun alhalin ku kun san cewa Allah madaukakin sarki baya da abokin tarayya ko kuma baya da kishiya cikin irin ababen da yake muku na ni'ima shi kadai ke muku hadisi ya zo a cikin bukhari da muslim an mu'adh bin jabal radiyallahu anhu daga mu'adh dan jabal Allah ya rada shi college كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على حمار na kasance ina goye akan jakki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga wannan yana nuna tawadu'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga annabi yana kan jaki bayan yana kan jaki har ya goyo wani akai fa qala sai annabi ya ce da mu'ab ya mu'ab ya kai mu'ab atadri ma haqqullahi ala al-ibad shin ko ka san menene haƙƙin Allah akan bayu وما حق العباد على الله شنكو كاسم منين حق بايو أكن الله قلت الله ورسوله أعلم سنتي ممنزع الله ألا دا منزش سوني ما في سني قال سي النبي تشي معاذ حق الله على العباد حق بايو أكن الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا سبوتا مع الله kada su yi shirka da shi da komai ku nura idan aka ce komai to babu wani wanda za a haɗa Allah da shi koma wani ina fata mun gane duk girman shi duk ƙima shi duk darajar shi duk makana shi bai cancanci ya kishiyanci Allah wurin bauta shi makin bawan Allah ne kuma wane ne ina fata mun gane wa haqqul ibadi ala Allah amma haƙƙin bayu akan Allah da ya dora ma kansa Allah yu'azziba man la yushriku bihi shay'a cewa Allah ba zai azabta ba wanda bai shirka da shi da komai ba qultu sai mu'adh ya ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah afala ubashshirun nas shin ba zan yi ma mutane albishiri ba da wannan labarin qala sai annabi ya ce da shi la tubashshirhum fayattakilu kada ka ba su labari sai su dogara akan ayyukansu kyale su وفي الصحيحين حديث يازو أتشكم بخاري دا مسلم عن ابن مسعود دا عبد الله دا مسعود قال يتي قلت يا رسول الله نتي يا مأيكين الله أي الذنب أعظم عند الله ويوانا ذنبي ني في جرما أورن الله قال سي النبي يتي أن تجعل لله ندا وهو خلقك shine ka sanya ma Allah kishiya alhalin shi ya halicce ka shi ne mafi girman laifi shi ne mafi girman zunubi shi ne ka yi ma Allah kishiya sai Allah ce
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين الله ce wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina idan kun kasance fi raibin a cikin shakku da kwankwanto mimma nazzalna ala abdina dangane da abin da muka sabkar akan bawon wani ne bawon mu nan ana nufa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ke ce mu mushrikan Makka idan kun kasance cikin kwankwanto da shakku dangane da abin da muka sabkar ma bawon mu shine Annabi Muhammad ana nufin alqur'ani mai girma Allah ya ce fa'tu bi suratin min mithli to ku zo da wata sura min mithlihi kwatan kwacin alqur'ani mai girma wad'u shuhada'akum ku kira wanda za su ba ku shaida akan haka min dunillahi kuma bayan Allah in kuntum sadiqin inda gaske kuke cewa alqur'anin nan annabi ya kirkire sa ba Allah ya sabka da shi idan har kuna shakku kuna kwankwanto kuna ganin cewa annabi shi ya kirkire alqur'ani daga wurin sa ba wai Allah ya sabkar da shi ba to ku zo da wata sura min mithlihi kwatan kwacin alqur'ani kuma idan za ku zo da ita ku zo da mataimakonku da mutanenku da za su ba ku shaida akan cewa kun zo da sura kwatankwacin alkur'ani don ku karyata manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun zo da ita ba za su zo da ita wannan shi ke nuna mu'jiza ta alkur'ani mai girma wannan shi ke nuna cewa annabin annabi ne wannan shi ke nuna cewa qur'anin daga wurin Allah yake kowane annabi daga cikin annabawa kowane manzo daga cikin manzanni Allah yakan ba shi mu'ujizar da ta dace da shi don mutanen shi su yarda da cewa aikakke ne daga wurin Allah don Allah ya yanke ma mutanen shi shakku su gane cewa shi kin Allah ya aiko sa annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah ya ba shi mu'ujiza kamar yadda muka sani Allah ya ba shi sanda sannan ya sa hannun shi yana haske kuma Allah ya ba shi mu'ujiza da ta dace da mutanen zamanin shi zamanin annabi Musa tsahi da bokaye suka yawa a wancan lokacin bokaye da matsafa suka yawa kowa na tankaho da bokanci da tsahi sai Allah ya bashi sanda mai komawa macici sannan Allah ya sa idan ya sa hannun shi a cikin alhannun rigar shi in ya fitar da shi sai kaga hannun na kyalli yana haske abun ban mamaki mutanen shi suka ce sihiri ne don haka za su zo da sihiri kwatankwacin sihirin annabi Musa don su karyatar da shi amma da yake mu'jiza ce ba sihiri ba sai Allah ya kumyatar da Fir'auna da mabiyansa kai matsahon ma nashi sai da suka yarda da cewa lalle abin nan da Annabi Musa ya zo da shi ba sihiri bane karshe suka yi imani da Annabi Musa alaihi salatu wassalam Annabi Isa alaihi salatu wassalam a lokacin shi likitoci suka yi yawa ƙwararru ta fuska gano matsalolin mutane da rashin lafiya suka yawa a wancan lokacin shi kuma sai Allah ya turo shi ya ba shi mu'jiza ta warkar da mai ciwon albaras ta warkar da makaho da ta da matacce kaga duk ƙarshen likitancin ka da in dai mutum ya zangawa sai haƙuri to amma annabi isa sai ya ta da matacce ya damu ƙasa ya yi tsuntsu na ƙasa ya ce mushi tashi ka zama tsuntsu ya zama tsuntsu kaga wannan mu'jiza ce wadda za ta sa mutanen zamanin shi su yarda da shi su yi imani da shi amma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai Allah ya bashi mu'jiza ta alqur'ani mai girma wanda a zamanin annabi abinda ake tinkaho da shi iya halshar larabci da ƙorewa wurin fasaha da balaga da zalaka da iya sarrafa halshe cikin halshar larabci haka larabawa suka saba wancan lokacin har kasuwa gare su ta musamman da ake haduwa a dinga rera waka a tantance wane ne ya iya fasahar zance da iya kalmomi masu kyau wanda ya ƙware ma wani lokacin akan rubuta waƙasta da ruwan zinariya akan ka'aba a rataya suna tunƙahu da iya larabci sai Allah ya sabkar da alƙur'ani mai girma mu'jiza kuma Allah ya ƙalubale a gare su tunda kuna cewa ƙur'anin nan annabi ya ƙirƙire shi kasancewa shi ba larabi ne ko to kuma larabawa ne yaran ku ne larabci kun san shi kun san asararin shi kun ƙware mishi in kuna ganin annabi shi ya zo da alƙur'ani to ku zo da sura daidai da ta alkur'ani mai girma da za ta nuna cewa ƙur'anin nan annabi ya zo da shi ba daga Allah yake suka kasa kawo kuma ƙalubale ne tun da ya zuwa tashin alkayama hanya tana buɗe Allah ya ba da dama duka mutanen duniya kai su haɗa ƙarhin gwiwa ma da aljanu ta yadda za su zo da kwatankwacin alkur'ani Allah ya ce ba za su zo da irin shi ba shi yasa an Allah yake cewa qul la in ijtama'atil insu wal jinn da a ce mutane da aljanu za su haɗu ala an ya bi mithli hadha alquran akan cewa za su zo da kwatankwacin wannan alqur'ani la ya'tuna bi mithlihi ba za su taba zuwa da kwatankwacin shi ba walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira koda ku shashan su ya kama mashashe wurin su zo da irin shi ba za su iya zuwa da shi am yaqulu naftara qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftarayat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بس أستبعي هنا فاتا من قال حديث يازو أشكين بخاري دا إمام مسلم حديث أبو هريرة daga manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake cewa annabi ya ce babu wani annabi daga cikin annabawa sai dai Allah ya bashi mu'jizat da ayoyi kwatankwacin da zai sa mutanen shi su yarda da shi su yi imani da shi sai ce amma ni kam Allah maɗaukakin sarki ya bani wahayi da yin mun wahayinsa ina sa ran in kasance mai yawan mabiya gobe alkiyama kaga mu'jiza annabi shine mi alqur'ani mai girma kuma duk mu'jizojin annabawa da aka yi an yi zamanin su mu'jizojin sun wuce annabawan su ma sun wuce mu'jiza annabi tana nan ya zuwa tashin alkiyama ba za ta kare ina fatan mun gani wata rana amru bin al-as tun kafin ya musulunta sai ya je wurin musailamatul kazzab shi ma a wancan lokacin musailama yana da awacewa shi ma annabi yana zuwa wurin musailama sai musailama ya ce abokin naku me aka sabgo mishi mana yana nihin wa yana nihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Amr bin As ya ce mishi an sabko mishi wata sura takaitatta wadda kai ta kai matuka wurin zance da bayani sai ce mice ce sai karanto mishi wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr ko da ya ja ka shi ma sai ya dan duke kan shi kadan ya dauki wani lokaci kadan yana daga kai sai ya ce ni ma amun wahid sai ce me ya sabko maka kenan sai ce ya wabar ya wabar innama anta udhanani ko innama anti udhanani wa sadar wa sa'iruki hafrun wa naqab sai ce ya kake ganin wannan sura sai ce mishi kai ka san ni na san ƙarya ce kake ina alaka irwan gazancin da zancen Allah ina alaka irwa ga maganar da alqur'ani mai girma ƙarya ce kawai ya ce ni na san kawai ƙarya ce kai da kanka kasan na san ba zan yarda da wanga bi ma'ana alƙur'ani ba za a zo da irin shi ba ko kwatankwacin shi saboda magana ce ta Allah kuma Allah ya jefa ƙalubale ne akan dukkan wanda zai iya yake Allah ce fa in lam taf'alu idan ba ku aikata hakan ba walan taf'alu kuma ba za ku taba aikata hakan ba fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara ku ji tsoron wutar da makamashinta sune mutane wal hijara da duwar watsu uiddat lil kafirin wadda aka yi tanadinta ga wanda suka kafirce ma Allah sai Allah ya ce وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون Allah ce wa bashirin ladina amanu wa amilu salihat ya kai manzan Allah ka yi albishir ka faranta ma wanda suka yi imani da Allah suka aikata aiki na gari ka faranta musu rai anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar cewa tabbat suna da aljanna wadda wannan aljannan koramu suna gudana kalkashinta kullama ruziqu minha min thamaratin qalu hadha alladhi ruzqana min qabl kullama ruziqu minha min thamara ako da yaushe aka ba su wani abun marmari daga cikin ababen marmari na cikin gidan aljanna qalu sai su ce hadha alladhi ruziqna min qabl wannan shine abin da aka arzuta mu da shi min qablu tun gabanin yau bimana idan aka kawo musu ababen marmari da kayan ciye-ciye a matsayin ni'ima daga cikin gidan aljanna idan suka ganshi suka ga kalan shi sai su ce ai irin shi ne aka dinga ba mu a gidan duniya da an zo musu da tuffaha ko aka zo musu da rezen ko aka zo musu da banana da makamantansu sai su ga kama kama ɗaya irin iri ɗaya to amma ɗanɗanan ya sha bamba ina fatan mun gane sai su ce hadha alladhi ruzqna min qabl wa utu bihi mutashabiha sai a zo musu da wannan kayan marmarin mutashabihan suna kamanceceniya ta fuskar kala amma ɗanɗanan ba iri ɗaya bane walahum fiha azwajun mutahhara sannan su ‘yan gidan aljanna suna da a cikin gidan aljanna azwajin mutahara mataye tsarkaka ba su tsarki idan aka ce mataye tsarkaka su ne wanda ba su haiba ba su nufasi ba su bawali bale bayan gari ba su fidda mani da makamantansu ba su ko tsartuwa ba su mata ne tsarkaka masu tsarki wahum fiha khalidun sannan su a cikin gidan aljanna khaliduna masu dawwama ne a cikin ta ba za su taɓa fita ba idan suka shige ta sai Allah ya ce إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون التي إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها للي ألا مدعوك كنسركي بايا جن كنيا بيغا مثالي da abin da ke ba'uda ne sauro ne fama fauka ko abin da ya fisa ta fuskar girma ina fata mun gani haka wasu malamai suka fasarta wannan aya la yastahi baya jin kunyan ya buga misali baya jin kunyan ya gayi gaskiya Allah madaukakin sarki wasu kuma suka ce la yastahi Allah baya bari idan zai bayyana abu zai bayyana ne kawai malamai suka ce sanadiyar sabkata shine misalin da Allah ya buga na munafikai a baya mathalahum kamathalil ladhi istawqada nara da misalan da Allah ya bada nasu sai suka ce wai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya wuce a ce na buga irin wannan misallan mana sai Allah ce inna Allah ku sani lalle Allah madaukakin sarki la yastahi an yadriba mathala baya jin kunyin ya buga misali kowane irin misali ne ma ma ba'udatan abinda bai kai sauro ba ko kuma abinda yake sauro ne wa ma fauka fa ma fauqaha ko abinda yafi sauro ta fuskar girma fa amma alladhina amanu amma wanda suka yi imani da Allah fa ya'lamuna annahu alhaqqu min rabbihim za su sani cewa lalle gaskiya ce daga wurin ubangijinsu wa amma alladhina kafaru amma wanda suka kafirce mu Allah fa yaquluna ma za arada Allah bi hadha mathala sai kaje suna cewa wai me Allah yake nufi da wannan misali yudillu bihi kathira Allah yakan batar ta hanyar wannan misali kathiran da dama daga cikin halittunsa wa yahdi bihi kathira kuma yakan shiryar da dama daga cikin mutane bihi da wannan misali wa ma yudillu bihi illa alfasiqin ba kowa ba Allah yake batarwa illa alfasiqin sai wanda yake fasikai ne masu fandare ma daidai masu kauce ma gaskiya alladheena yanquduna hadallah wanda suke warware alƙawalin Allah alƙawalin Allah na bauta shi shi kadai alƙawalin Allah na kadaita shi da bauta shi kadai sune alladheena yanquduna hadallah min ba'di mithaqihi bayan kullu wannan alƙawalin wa ya qata'una ma amara Allah bihi an yusal kuma suna yanke abinda Allah ya foro da cewa a hada shi malamai suka ce shine sada zumunci suna yanke zumunci ina fata mun gane wa yufsiduna fil ard sannan suna yin banna a doran kasa ulaika humul khasirun irin waɗannan su ne wanda suka yi khasara suka tafi hadisi ya zo a cikin sahihi muslim an abi dharr daga abi dharr annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam qala daga manzon Allah tsira da aminci Allah subhanahu a gare shi yace salafatul la yukallimuhum Allah yawm al-qiyam mutane guda uku Allah ba zai musu magana ba gobe al-qiyam wala yanzuru ilaihim ba zai dube su ba wala yuzakkihim wa lahum azabun alim sannan ba zai tsarkake su ba kuna kuma suna da azaba alimun mai radadi gobe al-qiyam kaga abu nawa uku kenan baya musu magana ba zai dube su ba dubi na rahama sannan ba zai tsarkake su ba suna da azaba mai raɗaɗi ƙala sai annabi ce ko mai ruwa ya ce faƙara'aha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam talata mira sai annabi ya dinga maimaita hakan hasso uku ƙala abu zar sai abu zar ya ce khabu wa khasiru manhum ya rasulullah lalle waɗannan mutanen sun taɓe sun yi asara su wane ne ya ma'aikin Allah Ƙala sai annabi ya ce da shi, Almusbilu, mai sakin tufafinsa har su wuce idan sau. Ana ji ko? Almusbilu, mai sakin tufafinsa har su wuce idan sau. Mai barin wando ya wuce idan sau. Mai barin gyaftan shi ya dinga jan ƙasa, Allah ba zai kalle su ruhu ba alƙiyama, ba zai musu magana ba, suna da azaba mai raɗi kuma ba zai tsarkake su ba. shi ke nuna mana ashe barin tufafi su wuce idan sau har su dinga shan ƙasa menene haramun ne kuma abu ne wanda zai iya gadar maka da azabar Allah gobe alƙaya annabi ya nuna cewa tufafin mumuni su ne rabin ƙwabarin shi rabin ƙwabari in ya yi ƙasa ga rabin ƙwabari ba laifi in ya ƙara yin ƙasa ba laifi amma iyaka inda ake so ya tsaya daidai idan sau kai ya wuce idan sau daɗa bale a ce yana jan ƙasa ina fatan mun gani na farkonsu mai jan tufafi har su dinga jan ƙasa shi ne almusbil kwanakin baya na ji wani wawa daga cikin wawayen ittijaniya yana cewa ai ɗangala wando al'ada ce ta larabawa idan al'ada ce ta larabawa Allah zai kama mu da al'adar larabawa ya azabtar da mu da ita kun gane wai Allah ya yi wa'idin azaba ka zo ka ce al'ada ce ta laraba don kai ba ka yi don kai ka shahilci abin abin da hadisi ya zo a kai da abin da shari'a ta zo ta ce ku yi addini ne in kun yi kuna da sakamakon lada in ba ku yi ba in abin na dole ne kun cancanci azabar Allah amma yau za ka ce al'adar laraba wacce kuma ƙarshe ce ya annabi cewa ya wando wai su wando suke ɗan gare annabi cewa ya gyabto annabi bai taɓa sa wando ba to wannan hadisin ya zancen wando cai almusbil menene almusbil mai sakin tufafinsa wando ne zane ne duk abin da kasa in dai ka bar shi ya zamanto yana jan kasa ka shiga cikin wannan hadis da haka kasuru ɗaya ku kaga mutum ya yi shakwalli ya yi wanka ya yi sitar ya hau facebook yana ta ƙarya kar ya yaudare ku wallahi ya sa ku yi asara duk abin da kaji mutanen na faɗa ka je ka tambayi hakikanin wai gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne sau da addinin ka ya fi komi a wurinka ina fatan mun gane addinin ka ya fi komi a wurinka Allah ke shi mu kare a shi wannan sakarci ne ina fatan mun gane wannan mutum ya dinga fiddo dubarar shi a hili wannan sakarci ne da tambada da rashin sanin ya kamata ina fatan mun gane bal ma ba wanda za a dinga ganin duwawunka baya ba duk wannan da zai matse ka ta yadda zai dinga huddo hoton dubararka wannan hoton wando haramun ne kasashe haramun ne wanda ke nuna maka ashe zanzarewa bai dace ba dan duk wanda ya zanzare sai dubar shi ta bayyana ina fata mun gane bai dace ba yin haka nan da dama za ka san mutum na sallah shi da kanshi da ya san abin bai dace ba yana kokarin rike wando har a gama sallah natsuwa kai ko rike wando kai haga bai dace nawa ne kuma ga mutane mutum yana gaba yana sallah tsagar duburar shi a hili saboda rashin kumiya haga wannan bai dace kuma wannan ba babu kunya ciki ba girma bane wallahi zubewa ne abinda hadisin ke bayani wanda zai sa tufafi har su dinga jan ƙasa ko su wuce idan sau wannan shine haramun kuma su ne wanda Allah ya ce gobe alkiyama ba zai musu magana ba ba zai musu kallo na rahama ba ba zai tsarkake su ba kuma suna da azaba mai raɗaɗi ina fata mun gane na biyu almannan mai gora ma mutane mai gori ya maka alheri kuma ya gaya maka ya baka kaya sai ka sa ka wuce cikin jama'a kana kama cikin ka ya ce yawanci ainihin da bashi su kaga ya riga ya rosa ka gaba ɗaya ina fata mun gane ko wanda zai baka wani eh shi da goran bai dace bai gora maka ina fata mun gane ko mutum ya baka wasu kayan da ya shahara da su wanda da an gansa an san shi ya baka su in za ka ba mutum kyauta ka kyautata ka mishi alkhairi kar ka gora mishi ina fata mun gane sannan na uku wal mufiqu sil'atahu bil halaf al kadhib wanda ke sayar da abun sayar wasa da rantsuwa ta ƙarya wallahi kaza ya tashi wurina haka na sani shi kuma shi kuma ƙarya yake wallahi abin ga da kake ba samu komai cikin shi faduwa ce ma akai ka kuma wallahi ƙarya ce to wannan kaga kasuwancin shi baya albarka na farko kenan sannan ya shiga cikin kasan wanda za su shiga cikin narkon azab duk mai ƙarya cikin kasuwa yana haɗa ta da rantsuwa kai ko ba kai rantsuwa ba albarka za ta shafe cikin kasuwa na da bale ka rantse da Allah wallahi abin ga kaza na sai shi ya sai abin jika goma ka zo sai ka ce mishi na taya jika takwas sai ce to wallahi ni ma gari ni jika sha biyar yake ka ga batun jika takwas bai taso ba kuma gashi ya yi rantsuwa sai nawa kenan alal aƙalli sha shida ko sha bakwai kaga ƙarya ce to irin wannan yana sa mutum ya shiga narkon azaban nan kuma idan mutum na kasuwanci da ƙarya Allah na shafi albarkacin kasuwanci shi in me yake sai da sai ka ganshi a shekara 20 yana sai da shi kuma bai tigiran kanshi baya da baya da moto baya da gida baya da komi yana nan kullun wani mai salati ne kullun wani mai tebir ne ba wasu ba da wani nike mai salati ba sai salabar ya lalace wani ya ta ya samu rikici da mai salati sai ya ɗauko dai da wannan magana sai ya azabi su tace shi kuma yana da lambar mai salati haka yanzu mutane suke yi in ka rikici da wani sai je ta nemo ma'azin wani malami da ya magana akan wata gabar da ta yi kama da wannan mutane sai azabi su tace shi da ka waigo sai gashi da kai kenan sai ina fatan mun gane in mai gyara ne sai ga kullun yana nan bai mallaki komai ba yana ta wahala kuma kullun mai gyaran abin nan kenan babu albarka cikin kasuwanci Allah ke shi mu kare nan zamu dakata muna faɗa daidai Allah sami tarayilla lada kuskure kuma kamancin shi Allah ya fi mana assalamu alaikum